أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جماعة muna yin sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh musamman wayanda suka halarci wannan zawiya ta ta bauchi wanda take anguwar sarakuna madina tattakawa tudun salman gode wa allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan wata mai tarin falala mai tarin alkhairai mai tarin albarka wato yau kenan asabar ɗaya ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ta yi daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu godewar allah da raya mun kamun wannan wata wanda yanzu sallallahu alaihi wasallam yake addu'a idan watan sha'aban ya shigo na ce Allah kai mana albarka a sha'aban ka isar da mu wata ramadan domin ga shi Allah ya mana baiwar ya kawo mu ya raya mu ya isar da mu zuwa ga shi wannan wata kuma ga shi har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu inda za mu gabatar da tafsirinmu da muka saba gabatarwa duk shekara a dai wannan masallaci a wannan makaranta zawon tunan salmanu muna gabatar da tafsirin kamar da aka sani da yamma wajen karfe biyar sannan kuma insha Allah za a sa tafsirin albarka rediyo da karfe shida na safe a kuma masallacinmu na juma'a na kofar wunti da muka saba gudanarwa karkashin hajji rasul foundation for islamic thought and culture za a gabatar da tafsirin kamar da muka saba bayan sannan isha wajen karfe takwas kuma za a tashi har yanzu dai albarka redo da karfe bakwai na yamma bayan an sha ruwa sannan kuma za a sa tafsirin namu na nan madina tattakawa a rediyon bi a rediyon atak ta tare alifin takanik fm dinsu karfe shida na safe insha Allah wannan duka dai hanyoyi ne da Allah ya kawo na zamani wanda isar da saƙon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk makamin da zamani ya zo da shi to sai a bi ta wannan hanyar a yi aiki wa addini da wannan hanya ɗin sha Allah kuma kamar yadda kuke gani za a rinka kama mu a a facebook ɗinmu wanda aka saba kamawa live in ana program ɗin wanda yake fesir ɗin yana ɗaukar sunana kowane lokaci aka buɗe tafsirin a nan ko a can wunti za a yi bustin za a gan shi layi a duniya ga baki ɗaya insha Allah a tafsirin alkur'ani mai girma yana da muhimmanci ainihin kuma mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka yi sa'a muka samu jagorori malamai wanda suka tarbiyyantar da mu suka koyar da mu addini samun wannan dama ya sa wajibi dole ne a gare mu bayan godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce mu ya samar da mu a matsayin 'yan adam ya ba mu jiki ya ba mu sifofi ya ba mu gaɓoɓi ya yi mana ni'iman da ba za mu iya kirgawa ba kamar da shi da kansa ya ce in taɓa duniya ni'imatar lahira da suha muna gode masa ga wannan ni'imomi da ya muna kuma tsarki ya tabbata gare shi ba za mu iya iyakance kirari gare shi ba sai dai mu ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai kamar yadda kai kirari wa kanka haka kake saboda baiwansa da ya mana yana da yawa kuma muna furuci cewa wallahi ba mu ba da haƙƙin da yake kanmu na biyan wannan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sarki ya tabbata gare ka ubangiji ba mu bauta maka haƙiƙanin yadda ya kamata mu bauta maka ba bayan haka muna miƙa godiyarmu da salatin mun ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya isar mana da wannan sako kuma Allah ya zaɓe mu ya sanya mu a cikin al'ummarsa wanda ba ƙaramar kyauta ba ce tunda har ya yi kirari ga wannan al'umma ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to muna gode wa Allah bisa ga wannan ni'ima da ya mana ba da dabarar mu ba da wayan mu ba ya sa muka zamanto cikin khayar ummatin khurijatul linnas har yanzu muna godiya kuma muna itirafi da falala na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka isar da wannan addini har zuwa mu muka zo muka same shi ba dan tsayawansa da jajircewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka jajirce suka ba da jinin su suka ba da dukiyar su suka ba da rayuwar su suka ba da lokacin su wajen sadar da wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama an rufe shafin addinin musulunci kuma duk abin da ka ga mun mora yanzu mai suna addinin musulunci to arzikin su muke ci sakamakon kokarin su ne da rike addinin da kawo mana shi da isar mana da Qur'ani isar mana da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine har mu ma muka zo yanzu muka samu wannan to godiya ga wayanda suka wannan mana wannan aiki wajibi ne bayan haka muna godiya ga malaman malaman malamanmu har zuwa kan malaminmu shehinmu murabbinmu mahaifinmu Sheikh Ali Sahe Zallahu anhu wanda dukkan wani falala na ilmantarwa da tarbiyyantarwa na karatu na ƙura'ani da na gida na zaure da kuma yadda ya jajirce ya tura mu makarantun zamani bayan mun karatun gida ya ce ya kamata mu je mu je mu karatu na zamani duka wannan falala ne nasa kuma ba dan wannan aiki jajirtaccen aiki dan aiki da ya yi ba da ba mu tsinci kanmu har wasu ma suna kallon wai mun kamata mu zo gabansu mu ce wani abu bayan haka muna ina itirafi da godiya da addu'a ta fatan alheri ga malamai na rututu waɗanda ba su kirguwa bisa al'adar malam duk garin da ya tura ko kaje karatun zamanin kaje ko me sai ya manna ka da wani malami wanda za ka rinka zuwa zaurensa kana fa'idantuwa bisa ga wannan ina addu'a Allah ya rahama ga malaminmu mahaifinmu kuma Allah ya rahama ga malam Muhammadu Dukku malamina na zaure wanda ya koyar da ni a misau lokacin da nake karatu a kwalejin shari'a da addinin musulunci ta misau hakanan ina addu'a Allah ya rahama ga malamai na waɗanda suke raye da wanda suka rasu wanda na fa'idantu da ilmominsu wanda ba zai iya lissafa su a wannan guri ba suna da yawa a garin Kano musamman babban mahaddacin alkur'anin nan kuma malamin zauren nan kuma ɗan kasuwa malam nasiru gaya da sauran malamai kano suna da ajiya da yawa waɗanda mun fa'idantu da su ba ƙaramin fa'idanta ba fa'idantuwa ba duk da kuma malamai na ɗin da su koyar da ni a ni game da wannan karatun zamani ɗin da wanda su koyar da ni grade 2 da wanda su koyar da ni diploma a nan ni gani da kuma wayanda suka koyar da ni a marhala ta digiri a bayan university da wanda suka koyar da ni a marhala ta phd a dainin duka a bayan university har yanzu ba zan mance da malami na babban malami malam a shek lawan imam jos wanda lokacin da zai karatu a university na jos da ke masters digiri shi yanzu wannan babban limami na masallacin juma'a na jos malam lawan adam yana daga cikin malamai na wanda nake zuwa zauren su nake fa'ilantuwa a zauren su lokacin da suke koyarwa suke ilmantarwa malamai na na lungun malamai na garin gusau wanda na amfana da su ba kaɗan ba wajen ilmomi iri-iri duk lokacin da na je na ziyarci 'yan uwa da suke zaune a can Allah ya saka musu da alheri musamman shek malam salisu shek malam ango da su shek malam balarabe wanda duk sun yi fati na zawiya Allah ya su gafara Allah ya ƙara nawara musu kabarinsu malamai da yawa wanda ba zan iya kawo sunayensu ba wanda ko na amfani da su can ko nan inda na zauna a gabansu na yi karatu na musu addu'an alheri Allah ya biya su Allah kuma ya sa ayyukan da muke yi a cikin mizanin hasanatu nasu wanda duk abin da muka yi muna cin amfani da moriyar aikin da suka yi ne a kanmu Allah ya saka musu da alheri alƙur'ani mai girma littafi ne babban littafi wanda yake da haɗari yake da ban amma da yawa daga cikin mutane sun ɗauki alƙur'ani kamar ka zo ka sa alƙur'ani a gaban ka ce za ka yi tafsiri wani abu ne na alfahari wani abu ne na alfarma wani abu ne na isa wani abu ne na son a sani shi alkur'ani abin tsoro ne fassara alkur'ani abin tsoro ne barin fassara shi shi ma abin tsoro ne saboda haka fassara shi dole rashin fassara shi kuma haɗari kuma fassara shi ga wanda bai san yadda ya kamata a fassara shi ba babban bala'i saboda haka duk wanda ya zauna zai yi tafsirin alkur'ani ya zauna ne zai yi magana a madadin Allah subhanahu wataala wannan kawai ya isa ya sa mutum kujeran da yake zaune a kai ta rugurguje zuciyarsa ta tsatsage ya kiɗime saboda wannan babban matsayi na zaman da zai yi domin ya yi magana a madadin Allah subhanahu wa ta'ala da muna wannan nazari da da yawa daga cikin masu fasara alqur'ani da ba sai abubuwan da suke yi ba magana ba ka tantance ta ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadarin ta ya kai hadari balle magana akan Allah subhanahu balle a ce kuma ga baki ɗaya ma lokacin da aka zauna za a yi tafsirin ko za a yi magana akan addinin abinda kawai ake hangawa menene moriyar duniya ba lahira ba ba Allah ko kuma akwai wata manufa kawai ka zauna ne don ka cimma wannan buri ko ka huce haushinka akan wasu ko ka ka muzanta su ko ka musu batanci da sauransu da kuma sunan littafin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka magana akan alqur'ani shi yasa da yawa daga cikin malaman mu musamman na Kano suka tsorata suka kiyin tafsiri ba sa tafsiri sai suka gwammace su ɗauki wasu littattafai su rinka karantawa suna mutane bayanin wani abu na addini da za su fa'idantu da shi musamman littafin ashafa shi yasa a Kano za ka ga ce mai ashafa mai ashafa mu yanzu mafi mu da muka zauna a Kano mun kai karatu muka san malaman mun san abin da ake nufi da mai ashafa amma galibi a yanzu abin da ake nufi da mai ashafa kawai duk malamin da ya ɗauka eh gaskiya ne idan ka ɗauki littafin ashafa kana fassarawa sunan ka mai ashafa ne amma asalin samun sunan mai ashafa daga kano ya taso kuma abin da ake nufi da mai ashafa shi ne shi wannan malamin a watan ramadana ba ya fasara alkur'ani saboda tsoron kwarjinin alkur'ani da tsoron kar ya faɗi abin da bai dace ba a kan zancen allah to sai ya ɗauko littafin ashafa yana gaya mutane darajoji da falaloli da makami da abubuwa na manzon allah sallallahu alaihi wasallam to in yana wannan sai a rika ce masa malam mai ashfa in an ce malam lawan misali to akwai malam lawan mai tafsiri akwai malam lawan wani malam lawan mai ashfa gane ba haka malam lawan da ake nufi mai fassara ashfan nan ba mai tafsirin nan an gane to mafi yawanci shi yasa abin da ya samu yawancin malamai da yawa a Kano suka suka zama sunan mai ashfa kenan ganin kwarjinin alkur'ani kar su fassara alkur'ani su faɗi abin da ba shi ne Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya san abin da yake faɗa ƙarya ne to ya zaɓi wurin da ya fi masa daidai a cikin wutan jahannama inda ya masa location din da ya ga ya fi masa to ya zaɓa ya zai zauna a gurin sai kuma ya ce man haddasa anni shay'an yara annahu kazibun fa huwa ahadul kazzabina wanda ya faɗi wani abu game da ni yace ni ne na faɗa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi bai tantance abin ba yana ganin ma ƙarya ne ko ba gaskiya bane amma sai ya isar to shi ma ana shi ma ɗaya ne da cikin makaryata shi ma ya nemi matsuguninsa a wutan jahannam kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yace ballighu anni walau aya ku isar da sako na koda aya ɗaya saboda haka inda tarnaƙin yake kenan isar wannan yana nan akan wanda ya cancanta ya isar to amma kai da baka cancanta ka isar ba fa kai shiru a ƙur'ani yake maka la ta kafa ma laisa laka bihi ilmu abinda baka da sani karka ce za ka yi magana a kansa don haka isar wannan dole ne isarwa kuma ba gaskiya ba to bala'i haka alƙur'ani yake shi ma isar da shi dole ne Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya isar da abinda aka saukar masa aka isar masa shi kuma za Allah ce balligu anni walau aya ku isar da koda aya ɗaya ne a madadina kun gane don haka lokacin da ka zauna kana fasara alqur'ani kana aikin Allah ne kuma kana aikin manzon Allah manzon Allah ya ce ku isar koda aya ne an a madadina balligu anni ku isar a madadina don haka idan ka isar kana yi a madadin manzon Allah don haka ai inda abin a fili yake ai da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama sauka masa da alqur'ani ya zauna abinsa a makka ya yi wa'azinsa ya zo ya yi wafati ya tafi kowa ya ja bakinsa ya yi shiru to a wurin waye za a ji addini a wurin waye za a ji alkur'ani a wurin waye za a ji bayanan don haka isarwan dole ne Allah ne subhanahu wata'ala ya ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka isar da alkur'ani ka isar da bayani sannan kuma idan baka isar da abin da muka umurce ka ba to za mu ɗauki mataki a kanka Allah subhanahu wata'ala shi ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballagata risalati ka isar da abin da Allah ya sauka maka in baka aikata ba to ka sani baka isar da sakon Allah to shi isarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kashi-kashi ne shi yasa mutane ya kamata wato sarƙaƙƙen da yake cikin abin da ya shafi isar da bayani game da alƙur'ani ko ayi ko hadisi ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na kowa da kowa bane yana buƙatar dogon ilimi da dogon karatu shi kansa Allah subhanahu wataala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu za mu tattara ƙur'anin nan mu tara ma a zuciyanka mu ne za mu tattara alƙur'ani jam'ahu jam'ahu ba wai ana nufin wai a tattara a yi littafi ba ne ha tattara shi a zuciyar manzo Allah kai yanzu a gaya maka wani mutum ya kullo ya zo yana faɗin bayanai game da Allah kuma wannan bayanan da yake faɗa kullum ya tashi sai ya kawo su har ya mai da su abin karantawa ba fa wai an rubuto masa takarda an ba shi bane gashi a'a yau ne ya zo ya zauna ya karanta maka bayani kuma wannan bayanin ya zama yana nan sai ya ce maka yanzu shekarun jiya na muku bayanin abu kaza kaza kuma ba ƙarin harafi ba rage ko sannan yau ma ya ƙara a kai jibi ya ƙara a kai kuma ya zama bai mance ba bai mance da abin da ya gaya muku ba har an sauko da wani bayani to ku haɗa shi da bayanin da na muku na rana kaza wanda aka ambaci kaza a cikin wannan bayani shine za a haɗa ya zama bahar haɗansa da haka fa qur'anin ku ya samu kuma sannan kuma hikan da kansa kuma iya tashi iya abin da aka ya karya muku bayanin nan tun lokacin da aka fara saukar masa nan iya tashi sallah ko me sai ya karanta sai ya tashi kawai sai ya tayi wannan karatun ya ta kawo wannan bayanin shi fa baya rubutu baya karatu kuma bai bar ku rubuta ba bai bar ku karanta bai bar ku rubuta ba sai dai ku ku haddace kawai dan da farko ba a rubuta Qur'ani manzon Allah ma ya ana rubuta Qur'ani ko hadisi sai dai ka ji kawai ka rike to shine alƙawarin da Allah manzon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Jibril yana karanta Al-Qur'ani sai ya rinka kokarin bin sa dan kar ya manta wani kalma a cikin abin da Jibril yake faɗa sai aka ce masa yayi shiru kawai in ana karatun alkur'ani ya yi shuru da yana irin na malami da almajirai ne irin ka faɗa alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin sai aka ce ya bari wannan din ma ya bari dan kare mun ba za ka manta ba mun lamunce in ka ji kawai in kana karanta aka yi shuru kawai idza qara'nahu fattabi qur'ana to wani abu da ya kamata mu gane sai kuma Allah ce summa inna alaina bayana to ai ga qur'ani kan rubuce idza qara'na ko ta ga qur'ani to kuma Allah ce summa inna alaina bayana kuma bayanin sa yana kanmu to ina bayanin ya Allah da ya ce zai saukar karma da Qur'ani idza qara'na ko ta ga qur'ani summa inna alaina bayana to bayani shine hadisan manzon Allah shi aya din ta sauka dunkulallen bayani dunkulallen sako ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo yi wannan dunkulallen sakon dalla dalla to wannan dalla dallan manzon Allah shine bayanahu ga waɗanda suke da wauta suke da jahilci ake zo ana cikin hadisai kaza kaza ba wani dalilin hadisi to wannan kafirce ne sukan hadisi ma kafirci domin kana sukan alkur'ani ne duk wanda ya ce hadisi ƙarya ne to bayanuhu ƙarya ne abu domin bayan bayan ƙur'anahu kuma Allah ya ce akwai bayanahu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a wata aya bayan ya ce masa wa anzal yace wa anzalna ilayka dhikra tubayyana don ka ce zikira shi kadai ya ishe ka to ina bayani ko ka ga cewa annabi bai yi bayanin ba kenan in ka ce annabi bai ba ka zagi manzon Allah ka ce annabi bai yi bayani ba ka zagi manzon Allah ne ya ce litu bayyana linnasi ma nuzila ilayhi mun saukar ma da wannan alqur'ani don ka yi wa mutane bayanin abinda aka saukar musu to ina bayanin in ka ce babu hadisai to ina bayanin to wannan hadisai su ne bayani yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Qur'anin sai ce to ayan nan kaza take nufi kun gane inda muka dosa muna so mu nuna muku tukunna yaya akai aka fara tafsiri wannan bayani shine tafsiri na manzon Allah idan ce manzon Allah yayi tafsiri ko bai yi ba yayi amma manzon Allah ya bude ana jin aya yana fasarawa ne a'a bayani alaina bayanahu idan aka karanta aya ya ce abinda Allah yake nufi da ayan nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza shine tafsirin manzon sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nas shi kansa manzon Allah sai Allah ya ce ya kawo abu biyu nurun wa kitabun mubin abinda Allah ya kawo mana nurun ne da kuma kitabun mubinu nurin shine alqur'ani ai nurin shine hakkin ilimi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi kitabun mubinu shine alqur'ani shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ake ce masa haske hasken nan haske ta wani wuri na taubihi da bayani ta wani wuri ma'anan nurin na manzon Allah taubihi da bayani ko a hausanmu mukan ce idan an faɗi wani mutum ya yi wani bayani ya yi wata magana ba mu gane ba sai mu ce mu fa maganan wani ɗin nan ni fa maganan wani nan ta shiga mun duhu ta shiga mai duhu ko to me za a yi a haska mu ko ba haka ba to ai shi ne a maka bayani shi ne haskaka maka shi yasa aka ce Allah subhanahu wata'ala ya ce a muna cikin duhu ne ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fitar da mu bi tukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur mun aiko ka ne ya rasulullah dan ka fitar da mutane daga duhu duhu duhu masu yawa ka kai su zuwa ga haske to nan za ka binci alkur'ani ba ba kan wallafa ba ne ba kowane jigari jigari ne ko zai kama qur'ani yanzu an ce mina zulma ta ila nur an ce annabi fitar mutane daga duhu dufai zuwa haske shikenan dare yayi sai ya rinka bi duk inda duhu yake sai ya kamo mutane fito da sai kawo su wajen da haske yake ake su wannan shi ne asalin literal meaning asalin ma'ana haka dai na language ko na na harshe na ma'ana fitta mutane daga duhu zuwa ashe abin da ake nufi yana da wata ma'ana mai zurfi wanda yake nufin ka fitar da mutane daga jahilci don jahilci duhu ne zuwa ga ilimi domin shi ilimi haske ne ka fitar da mutane daga halaka don halaka duhu ne zuwa ga tsira don tsira haske ne don aka rinka bayani irin wannan abubuwan da yawa wannan fidda mutane daga duhu zuwa haske shine bayanai to manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ne ta fuska guda uku wanda duk malaman duniya suka tafi a kai mashahuran maganan malaman duniya ta fuska uku ne ko dai kaulan ya karanta aya ya ce ma'anan ayan nan kaza kaza kaza kaza ne ko ya ce ayi kaza ayi kaza kaulan da bakinsa to wannan an ruwaito shi an rubuta shi ana ce masa sunna kauliya sunnan manzon Allah ta harshe wanda daga harshensa aka yi ko kuma in za a yi ibadan ya zo da kansa ya jagoranci aikin a ga yadda yake yi a kwafa daga wurinsa fi'ilan kenan shi ma bayani ne gani ya ce Allah ya ce a ƙimin salata to salata a wurin larabawa addu'a ne ku tsayar da addu'a in ba dan annabi ya zo ya yi takabiratul ihrami ba kuma ba za su zo alqur'ani su ga idza laqaytum salata aratum salata fa kabbiru takbiratul ihrami thumma qara'u al-fatihata ثم اركعوا وسبحوا في ركوعه ثم ارفعوا وقولوا سمع الله لمن حمده ثم اسجدوا kaga wannan ne ba ga wannan ba da haka kana jira daga wanda yi bayyana linnasi ma nuzila ilayhi to shi sai ya zo ya masa wannan aikin an ce a kimin salata zai manzo Allah ya zo ya tsaya ce to ku zo mu yi sallah laraba sun tsade suna cin salat salat suna faɗa ma amma salata a wurin su kawai addu'a ne to amma manzo Allah sai zo ya nuna musu wani abu ne salat sai zo ya tsaya ya fuskanci al-qibla yace Allahu akbar suka ce Allahu akbar ya kama karanta ayoyin da suka ji ya sauka wurin a wurin sa din nan an saukar masa nan sannan ya tankwasa ya sunkuya yayi kabbara ya sake dagawa ya miƙe ya tsaya ya sunkuya ya je ya tsora goshin sa a ƙasa ya sujada ya koma ya zauna kaga wannan aiki nasa bayanin alqur'ani to idan sabai ba su rubuta masa wannan baya za ka yi za ka gani alƙur'ani to shi ne hadisin manzon Allah ta fuskan aiki Allah yadda ya ce masa sun mai ina ana bayana to ya shifta masa bayanin a zuciyar kai ba za a ga bayanin alƙur'ani ba a zuciyar manzon Allah aka zuba bayani shi kuma bayanin nan Allah ya ce masa shi kuma litubayyana lin-nasi manu ka je ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar masa musu to bayan ya yi bayani na harshe kuma sai zo bayani na aiki wannan sallah da ruku idan yake kuna gani oho salatin kenan to shi kenan bayani na aiki an gane sai bayani na taƙariri shine na uku taƙariri shi manzo Allah haka kuma yana lura da yanda duk muke tafiyar da rayuwa yana kallon kowa idan ya ga kai wani abu ya ce a'a ba haka ya kamata ta in kai wani abu ya game kina sai yau wa yayi kyau yayi kyau to wannan shine takariri shi ma sunna ne duk da manzo Allah bai ce ayi ba kuma manzo Allah bai yi an gani ba amma yana gani kai kuma yace yayi ko bai ce yayi ba ma ya gani ya ga kai yayi shiru duk dai sunna ne saboda annabi ba a yin shiru ya ga abin da ba daidai ba dan haka to abin da annabi ya ga an yayi shiru to ya nuna abin yana da kyau wannan shi ne tafsirin manzon Allah haka manzon Allah ya tafsirin alkur'ani ta waɗannan fuskoki guda uku sahabbai kuma suka kwafa a wurinsa don haka shi alkur'ani fassara shi ba ƙaramin aiki ba ne ko hausa ce ko hausa ce aka ce ka zo ka wani ya rubuta littafin hausa ha kawai wani wanda bai san hausa ba kawai ya ɗauko littafin don ya ji hausan sama sama ya zo ya kama bayani ai ka san da akwai katobara da yawa ko ba haka ba zai yi katobara da yawa ko ba haka ba ina ce na ji wai wani program ake yi wai a talabijin wai ana tambayar hausawa wai wani abu wai arabtake ko to aka tambayi mutane da yawa kwace arab taki kaga arab dai arab larabawa ne taki ana nufin arab na asali wani sai arab taki arab gaba ɗayansu kaga bai san menene arab taki ba arab takin nan wato wani irin nau'i ne na magana wanda a kowane yare akwai shi akwai shi a larabci akwai shi a turanci akwai shi a hausa masu karanta harshe sun san shi wani kalm akwai wasu abubuwa ba su faduwa da suna ɗaya sai ka tona musu abu biyu sai su zamanto suna da wato suna da ɗango biyu a matsayin kuma kalma ɗaya to wannan arabtaki yana daga ciki kamar yanzu a larabci akwai ba'alu bakka ba'alu bakka sunan gari ne amma an ce maka ba'alu yana da ma'anansa a larabci sunansa miji bakka kuma bakku wani wuri da yake wahalar da mutane to amma suna aka ce ba'al baka kuma sunan wani gari ne to haka arab take sunan wani abu ne da ake daukan karshe da shi an saki abu ko a makera don kar ka dauka ga kuni sai ka sa wannan karfe ka turo abin da ke cikin wuta jajawur a buge shi da guduma ka rike shi a buge shi da guduma shi yasa a wasu kuma a wani wuri suke cewa a bar karfe ya bugi karfe don mahausha ce maka bar karfe ya bugi karfe to yana nufin ka bar karfe wani magana yake asali karfe in an ɗauko a makera shi yake dukan karfe ko ba haka ba guduma ita ke dukan karfe amma ita kan ce bar karfe ya bugi karfe idan mutum ja'iri ne ya samu ja'iri irinsa ya takura masa sai sai bar karfe ya buji karfe to to ga wannan hausa ce fa wanda muka gada amma bayanin ta ya zamanto akwai bayanai da muke faɗa a makarantu cewa akwai hausar kasuwa laraba sai ce kalamu suqiyun hausan kasuwa ai ba shi ne hausan jami'a ba yawa idan mutum ya zo in ta wuce kasuwa su suna magana suna yadda su ga dama ko ba haka ba amma za ka in ka shiga kasuwa ko kai farfeso ne to sai ka sauko sai ka dawo daidai da yadda mutane suke sai ku yi ta hausar kasuwa da su amma aka ce jami'a ta samu ba da irin wannan hausan za ka yi wa ɗaliban ka magana to idan hausa haka take to ina ga larabci wanda ba yarenmu ba kuma a ce larabcin ma zancen Allah subhanahu wata'ala sannan kai kuma baka sha ka koshi ba haka kawai ka tashi ka zauna ka ce wai zaka ce mutane ga abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa don haka babban haɗari ne idan muna son mu fassara alqur'ani dole ne mu sha kamar duk muna wannan ne a matsayin mabudi shi yasa za ku ji ba mu ja ma aya ba na farko tukunna jagora ga dukkan tunda mu nan mu ai makaranta ne nan shi yasa muke tsarin tafsirin mu wani lokaci ke bayyana bambanta da na wasu gurare da muke ko ɗalibai abin da ya kamata su fita a shi alkur'ani mai girma wanda ya zauna ya sa shi a gaba to zai samu alkur'ani yana da wasu salo-salo iri-iri ba dukkan wanda yake karanta alkur'ani kawai zai gane wannan salon ba sai wanda ya zauna aka ilmantar da shi irin yanayin ƙur'ani da tafiyan alƙur'ani alƙur'ani ne fa wanda ga alarammomi dai ga suna malamu eh ko da mutum bai san tafsirin alƙur'ani me inda mutum ya gane me ayan alƙur'ani ƙarshenta yana nuna abin da ta faɗa a baya mafi yawanci haka ne mafi yawanci ƙarshen ayan alƙur'ani ƙarshen ayan yana faɗin abin da ta faɗa ne a baya saboda kyawun salo na magana na Allah subhanahu wa ta'ala a yanda larabawa suka san qur'anin nan ba yanda za a yi yanzu misali Allah ce wa anzalna ilayka ilaykum nuran mine mubina ko to duk inda ka dauko wani abu ba mubinan nan ba ta sa a gurin sai ya bata abu kuma ko da ya zauna ya yi daidai sai ya zama bai ba da ma'anan wancan ɗin ba ya rage abin da ake nufi a fahimta da wancan mu biyu na ɗin ai haka nuran muka yi magana ɗazu ko to ai haka nuran ɗin nan to shi ƙur'ani shi ake kakkabar ƙur'ani ya fasara kansa wannan ƙur'ayan tana nuna mana wancan fasarar cewa litukurijan nasa min zulumati ila nuri nuran ɗin nan to sai an cike mubina yawwa to zuluma to to nur din nan mubinan ne ba nur irin wannan naka na fitila bane da ya ce maka nuran wa anzalna ilaykum nuran azima to ba zai ma'ana ba bai faɗi abin da ake son a faɗa ba dan ka ce nuran azima babban haske ne duka wuri to ya ba da ma'anan da Qur'ani yake ba san ba ba da ma'anan da Al-Qur'ani yake ba idan inda za a ce wa anzalna ilaykum nuran karima bai ba da ma'anan ba to haka inda mutum ya fahimci ma yanda Qur'ani yake tafiya shi da kansa ko bai haddace ba in aka kawo wani abu aka sa a gurin ya kamata ya ce wannan ba ke kamata ya zauna a gurin Allah anan subhanahu wataala sai ya mana nur din nan na bayani nuran mubinan ka gane wancan bayanin nan na manzo Allah shi ne da ake magana litu bayyana lin nasi nuran mubina hasken da yake muku bayani ya fito muku da abu illa billah karka ce an saukar da haske ya ce a ina ne ta ina hasken ya sauko ba wannan ba ne an gane ta shi ƙur'ani yana da wato yanayoyi wanda suke masu girma shi ƙur'ani ya ƙunshi al'ijaz al'ijaz Ah, malaman jami'a na su suna ce samare haka malaman jami'a suke faɗa samare to a cikin alkur'ani akwai wuraren da in an zo samarizing ake yi da haka ka damu da cewa wai wannan wurin yayi kaɗan sai ka tattaro bayanai ai a'a nan tafiya ake yi daki daki an yi kaza kun san an yi kaza kun san an yi kaza mun gaya muku kaza mun gaya muku kaza mun gaya muku kaza kawai abin da Allah subhanahu wata'ala ke so yayi kenan a wannan sura a wasu surori cikin wa'annan shi yasa zaka ji ana gudu gudu kisan fir'auna da musa wanda aka yi ɗauki ayoyi ɗaruruwa ana bayani suka ji a ayoyi guda uku an gama wa fir'auna zal amsal alladhi qadara bil wa kasaba fi al-fasa thumma amara bi al-qalam thumma kana bi al to an gama fir'auna zal amsal alladhi qadara bil an gama ba wai ana takaita masa kisan fir'auna ne dan gurin ba wai an zo ne to ina kisan annabi musa ya take da annabi musa to koma can wajen cikin surori manya manyan surorin nan za ka samu wannan amma nan ka ana gaya maka cikin yan ta'adda da suwa ne da suwa ne da suwa ne da suwa ne da kuma gama da su wani kaga abin da suka yi musu amfani bai musu ta alqur'ani yana tafiya da irin wannan salon tafiya don haka idan ka zo wurin kasancewa nan ba mahallin itinabi ba ne ba mahallin dogon bayani ba ne mahalli ne na taƙaitawa to akwai kuma wurin itinabi itinabi a faɗi abu a ƙwalƙwale shi bayanin ma haka ƙwalƙwale shi inda wani ne ke bayan ka ce ai na ji har ma ya hau maka kai ko ba haka ba ne to shi kuma me ya amfanin ƙwalƙwalewar yahudu ake faɗa da su duk inda ka ji ana magana akan annabawan baya galibi ba rigima ce tsakanin addinin musulunci da kafiran maka ba su kafiran maka kawai sai dai a gaya musu labarin da kike ji na tatsuniyoyinsu kawai ta ai kun ji an yi wane ina yake eh yawwa wasu wanda suka ce mana shaddu min nakuwa ko duk ina suke a gaya muku cewa an gama da su kawai alam tara kai ala rabbuka bi ashabil fili ai sun san ashabul fili sun san inda aka yi watin nari aka kashe su ashabul fili alam da alkai da fi tabilil to ku kafaran maka kuna jin karfi su Abu Jahal kuna cewa za ku gama da manzon Allah kuna da kaya kuna da dawaki kuna da kayan fada kuna kun kai masu jiwa ne duk girman ku da karfin ku da mulkin ku da sarautan ku da makaman ku kun kai na ashabul fili to kuna da kaidi duk kaidin da kuke faɗa alam yaj'al kaidahum bi tadlilin su ashabul fil ba nan da na aka rukurkushe makircin sunan ba to kaga wannan kawai ana magana da mutanen maka ne sun san an yi wasu ashabul fil an gama wannan amma kaje ana magana annabi Musa zulqarnaini annabi Haruna annabi Sulaiman annabi Dawud ana ta bayani ba da jahilai ake yi ba rigimar ba da jahilai ba ce sai sa Allah ya fakon sukan ma sai ta muku kullun ladina amanu wal ummina ko kullun ladina amina a salamtu ummina wannan da jahilan ka saboda su ba su da man ilimi su ba masu ilimi ba da su ba ta su ake yi ba su yahudu da nasara su ake rigima wannan sun san annabi Musa sun san annabi Isa sun san an yi annabi Haruna sun san annabi an yi annabi Sulaiman sun san an yi kaza kaza to ga mutumin da kuka rainan nan wanda bai taɓa yin tafiya ya wuce jaziratul arab ba bai karanta wani littafi ba amma zai gaya muku abin da yake cikin littafin ku da kuke ɓoyewa har ya muku ƙarin bayani to shi yasa ake ƙwanƙwance bayanin dan yahudu su tabbatar da abin sani ne na hakika ba garma garma ba to shi yasa an zo irin wannan sai a ƙwanƙwance bayani su kansu da suka ji bayanin annabi Sulaiman da Bilkisu da gadon Bilkisu da yadda aka aka aka taho da gadon Bilkisu sai suka ga gaskiya ashe su karatun nasu a littafin su da sauran magana gane da sauran magana ko kisar annabi yusuf yaya aka yi yaya suna ta maganganu akan joseph kaza kaza kaza to bari mu gaya muku waye joseph ba ku san joseph ba ga yanda yayi ga yanda yayi ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda yayi da yan uwansa ga yanda suka masa hassada har suka kore shi har suka kuma aka kai shi wani guri ya je ya zama kuma ya ru- ya zama abin da ba ta so ne to a ciki ma sai gwada sakonni da yawa kuma cikin nan wa man yuhazir eh في سبيل الله يجد في الأمر مراغما كثيرا وسعا فسي زما alƙawarin Allah ya zama haka kuma da yawa duk inda ake yi maka aka aka takura maka aka mai idan ka bar gurin ka koma wani wuri ka samu wurin ka wanda babu rigima to Allah ke zaka samu wajen turma zahancin waɗanda suka turi tilasta maka ka bar gurin kafira wasa'a kuma ka samu yalwa ka yalwata to shi ke nan ji an takura masa an kore ni ya je ma ya mallaki kisra ya mallaki dukiya ya mallaki har mulki aka ba shi har suka dawo karkashin sa to amma dai babban muhalli shahidi da ake nuna mai wuda ce an san labarin sanin da ko ba ku sani wanda kawai dole su su ce wannan aiki ba na annabi shi kadan ka annabi sallallahu alaihi wasallama a yanda yake nan bayan da za a iya ce duk wannan labarai ya iya kuma in suka zo suka zauna ya musu bayani in ya musu bayani ya musu tambayoyi wasu su iya amsa wasu su kasa amsa ya ce to ai kaza ne a kai da kaza kaza kaza kaza kaga duk wannan i- ijazu ne al ilmi gagaro ne ta bangaren ilimin da su suke gadara da shi a nuna musu alfisu to don haka ba qur'ani anan yana idinabi ne yana yalwatawa dan wurin da duka kamar abinda malamai ke ta la yajuzu ta'sirul bayani an waqtil haja bai hallaka ka ɓoye bayani ba a lokacin da ake bukata kayar ka zama kidahu idan yanzu misali ko da wata matsala ce ta taso aka yi rigima aka zo ana neman bayani to bai hallaka a tare ka ba shi yasa alƙali ya ce a bashi ya bayani saboda a cikin bayanin sa a zo abin da za za a tsinta saboda ya san abin danna danna don akwai point inda in bai faɗa ba wata kila duk ba za a fahimci inda abin yake ba to shi qur'ani yana da wannan dan haka idan ka zo cikin wasu wurare ka ji ana ta dogon bayani to abin da ake nufi kenan. akwai ijmal yin abu jumla akwai tabyin yin bayani da akwai itlaqi suke abu haka akwai taqayyidi da baibaita abu yanzu ce yanzu Allah subhanahu wataala ba dan sunna ba ya ce wasariqu wasariqatu ko faqatu aydiyakum barawar namiji da barawar mace ku yanke hannaye me hannu daga ina hannu yake fara daga nan hannu yake fara Allah ce barawo namiji da barawar mace ku yanke hannaye kaga in ba an tsaya an jira ta tsayidi ba to ta tsayidin nan kuma ba a same shi alqur'ani ba sai da akwai bazan manzon Allah wanda aka ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ta ce a ya rasulullah to yanzu an ce mai yake hannun su mukan adda za mu sa mu tsara nan ta ce a'a iya wuyan hannu ake ne kaga taqayidi ne daga idlaki lafazin idlaki ne hannu amma qur'ani sunna ta qayyade shi saboda haka akwai abin da yake zagin shi mutlaki ne alqur'ani amma muqayyadi ne idan an samu bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai umum wailu lil musallina yan masu sallah yan za su sha wuta to aga ta allazina hum salatin safi to aga nan an yi ta'amini ne wannan allazina wa salatin safi shi ya kayyade ba wai dukkan musallina ba duk masu sallah bane a'a wanda suke sahawu kuma sahawu din allazina an salatin sahuna in ba dan an je gun manzon Allah ba to duk limamin da yake rafkanuwa dan wuta ne ka san an samu mai fassara turmi haka zai ce eh masu yin sahawu a sallah ba yan wuta ne to a allazina hum an salatin sahuna ma'anansa masu dauki daidai wa sallah ya yi azahar bai yi la'asar ba ya yi la'asar bai yi magariba ba ko kuma ma sai ya bar azahar din ya tafi can sai an- ya ya rafkana gabarinta sai ya zo ya haɗa ta da la'asar ya yi ko ya bar ish- magariba sai ya haɗa ta da isha ko ya bar eh, sallar isha'i ya yi bacci sai da safe ya haɗa da sallar asubani to wa'annan su da su ake annabi na an salatu sawu don haka lallai ƙur'ani da muke gani to idan ka bi ƙur'ani kuma duk inda ka samu yayi ta kayyidi insha Allah a wani wuri ko bai yi itil- ko bai ko bai yi idlaqi a gumma can wani wuri za ka samu ya ji yayi idlaqi kuma ana neman mai taf- mai tafsiri hankalinsa ya rabu biyu hankalinsa yayi wannan chapkowar eh wuri kaza da aka kayyade din aka aka aka yi idlakin aka yi idlakin sannan an yi taqayyidin sa abu kaza dan ka zo kana masa tambaya in ba haka ba sai ka ce a ce to ai qur'ani nan ya ce kaza can ya ce kaza ya warware kansa ba haka ba ne wannan dai shafi ne mai tsawo wanda ni kawai na kawo wannan a matsayin dan haɗigon bana wayar da kan mu ɗalibai akan yadda tafsirin alkur'ani yake ba wai kawai ka ji larabci ba ne eh zahaba ma'anansa ya tafi ne a jalasa ma'anansa ya zauna ne a kuma za mu fasara alkur'ani ba alhamdu ba ne godiya ne a ma'ana alhamdulillahi kuma ga Allah rabbil alamin da ubangijin talika ba shi ba ne ai kuma ma za mu iya fasa tafsiri to ba haka ba ne babban hadari ne wannan shine digon banmu na tafsirin bana wanda muka yi a matsayin a mabudi na abin da za mu yi insha Allah amma saboda neman albarkar cewa an fara din ne da yake muna da sauran mintoci bai fi guda tara ba zai ja aya ko guda ɗaya ce dan fara magana akai sai ne hatama akan na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتسجيلي بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim za a fara magana ne akan annabin farko malamai suna ce shine manzo kai na farko manzon farko shine annabi nuhu alaihi salam wanda Allah subhanahu wata'ala ya aike shi shi ma kaman yadda aka aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya baki daya to shi ma aike shi ne zuwa ga duniyar zamanin sa baki daya kamar yadda wasu malamai suke faɗa to shi annabi nuhu alaihi salam mun ji kisoshinsa wanda za mu zo mu ji su da tsawo ya yi wahala ya yi wa'azi ya yi kira ya yi gwagwarmaya da mutanensa wanda kuma yana daga cikin misali ga malamai don malami ya yi wa'azi ya yi wa'azi ba a karɓa ba ya samu jabbarai da ɗa- da ɗa- da masu ɗagawa to annabi nuhu misali ne gare shi wanda shi ne labisa fihim alfa sanatin illa hamsina ama ko wanda kuma malamai ke ta subtraction a cikin alkur'ani na kowar da subtraction minus ko 1000 minus 50 ya zauna a cikin shekara dubu sai dai ka rage wannan ya nuna shi halal ne wato a wajen magana ka faɗi wato adadin da ya fi yawa sannan sai ka ka rage sai zana ce masa ina bin ka naira dubu ba goma ba za ka ce ashe duk girman sa da ke min makareci ne waya ce waya wani bi na naira dubu fa wace daga baya sai ba goma a usulun qur'ani ana yin wannan a ce kaza minus kaza shine Allah subhanahu wata'ala saboda me yasa ake haka kuma hikima ce ta Allah wani abu da a Hausa ake cewa kambama kambama abu kambama abu idan Allah subhanahu wata'ala yake annabi mun aika musu annabi Nuhu ya je ya zauna a cikin shekara casa'in da biyar kun ji casa'in da biyar kowa ya riƙe wannan jin da ya yi dubu ba hamsin a shekara shekara ɗari tara da hamsin ya ji ya zauna a cikin shekara ɗari tara da hamsin ku riƙe wannan da wani ɗari tara da hamsin ku ji tasirin ɗari tara da hamsin a kan ku da cewa ya je ya zauna a cikin shekara dubu ba ɗari biyar yaya eh akwai bambanci wanne ne fi jan hankali dubu yawa a ce shekara dubu ba ɗari biyar to hikima ce ta bayani karka ce an je an dawo a to annabi shi ya zauna a cikin su wannan fa zaman shekarun wa'azi ne kawai karka ɗauka wanda aka ce ya zauna cikin su shekara dubu ba ɗari biyar din nan wai tun daga iphone sa ne ba daga iphone sa ba daga wa'azinsa fara wa'azinsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa shekara ɗari tara ne da hamsin amma bai samu mutanen da suka fi cikin cokali ba abin ya dame shi har dai aka zo a cikin surat nuhin ko aka ce ga abin da ya ce ma ubangiji a ƙarshe ko eh to ƙarshen ta kenan addu'an da yake nan ni da autu qaumi laylan wani hara falam yuzhum du'a'iya illa firara to me nan ma malamai sun taba din wasu ma'ana cewa ashe wa'azi bai ke bantu da dare kawai ko rana ba tun daga annabi nuhu ya ce da autu qami laylan wa nahara dare da rana lam yuzhum du'a'iya illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa shaghu shawtiyahum wa asaru wa takbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara akwai wanda na bi su aro-aro ina musu wa'azi sun ma'irni a alantu lahum a fili wa asarantu lahum akwai wanda in za ka yi wa'azi ba a fili za ka masa ba ka kira ni gefe wani kai na ganin ka da hankali da nutsuwa kai kai irin wayanda suke bukatar haka akwai ko fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani ga ga tsoratarwa ga kwadaitarwa tarhib da tarhib ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تجعلون لله وقارا ويرسل لكم اطوارا to har dai karshe yaje inda yake kawai naga dai wannan mutanen rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dariyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran wannan shine annabin da ya shago gwarmaya na farko wanda yake misali ne ga dukan wasu masu wa'azi Allah ya kawo shi don ya kwantar musu da hankali idan ka shekara goma kana wa'azi ko ishirin ba a karɓa ba ka yi haƙuri annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin ne kuma cikin cokali ya samu mutane daga ciki ma aka samu ɗan sama da matar sama suka bijire masa har jikoki ma wannan tsoho to tun kakan kakannin mu haka yake fitinan ne kullum fada zai ce kaza ba kyau kaza ba kyau kar ku saurare shi kuna gure shi insha Allah lokaci ya tafi za mu zo mu yi bayani dalla dalla insha Allah gobin Allah ya kai mu Allah ya karbi ibadun mu Allah ya ba mu lana abin da mu karanta a kuma masu yi da su ga Allah ya kuma sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين